أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آه barkanmu da sake haduwa a wannan safiya ta talata 27 ga watan biyu watan safar hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yau shekara 1445 a ci gaba da karatunmu na littafin umdatul ahkam na alhafiz abdulghani al-maqdisi rahmatullahi ta'ala alai muna cikin babul imamati babi mai magana a kan limanci da wasu hukunce-hukunce da ke biyo bayan shi za mu tashi hadisi na 85 hadisin abdullahi bin yazid al-khatumi na بسم الله الرحمن الرحيم أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله وعن عبد الله بن يزيد الحطمي الخطمي الأنصاري رضي الله عنه قال حدثني البراء وهو غير كذوب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه نعم malam ya ce daga abdullahi bin yazid al-khatmi al-ansari radiyallahu an qala ya ce haddathani al-bara bara'u ya labarta mini labari wa huwa ghairu kadhubin kuma shi bara ba makaryaci bane abinda ya bani labari cewa قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتؤينهم يا كسنشي إذا قال سمع الله لمن حمده إذن يتي سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهرا باب ونقيدك تكم ديكي سنك يد باينشي حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا har sai manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya ainihin isa ga sujada alwuquwa anan ba faduwa za a ce ba ko sai a ce ya isa zuwa ga sujada an gane kai fasara gardawa kalma da kalma thumma naqa'u sujudan ba'dahu sannan mu ma mu isa zuwa ga sujada bayan isar manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama sai hadisi na gaba hadisin Abu Huraira radiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza amana al-imam fa aminu idan liman yayi ta'mini yace amin to kuma ku ce amin fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'min al-mala'ika domin lallai duk wanda cewa amin ɗin shi ta dace da ta mala'iku gufira lahu ma taqaddama min zambe an gafarta mishi abin da ya gabata na zunuban shi wannan hadithi na farko da muka fara da shi kenan hadithi na sahabi albara ibn azib daga abdullahi ibn yazid al-khatimi abdullah bin yazid al-khatmi al-ansari kenan wanda wasu malamai sun tafi akan cewa sahabi ne shi kamar yanda al-hafiz ibn hajar ya hakaito cewa wato ibn al-barqi da addara qudni sun tabbatar mishi da suhba wasu kuma wato ainihin sun kore mushi cewa yana sahabi ne shi sun tafi a matsayin tabi'i ne kamar su yahya bin ma'in da ainihin mus'ab az-zubairi wannan sun tafi kan cewa tabi'i ne wasu malaman kuma suka yi tawakofi su ba su ce sahabi ba ne kuma ba su ce tabi'i ba ne kamar al'imamu ahmad da abu hatim da abu dawud ibn hajar ya hakaito wannan cikin fatowar bari juzi'i na uku safa ta 27 tablabin yazid al-khatmi shine yake cewa haddathani al-bara'u shablabin yazid ya rasu qabla kafin shekara ta 70 din yake cewa bara bin azib kenan albara galibi a cikin riwaya ka ji an ce albara akai shiru duk da fitattu su biyu ne akwai bara bin malik dan uwan anas dan malik ko akwai bara ibn azib to bara bin azib shi da baban shi duk sahabbai ne da aka radiyallahu anhu ma yafi dacewa da su shi kuma bara bin malik ya fi shahara bangaren jihadi san kowa da nashi aiki yanzu ka kamar su Khalid bin Walid ruwayoyin su ba su da yawa na abin da ya shafi ruwayoyi na ilimi amma labaran su na yaƙe-yaƙe da hare-hare wanda sun cika littattafai na tarihi da sira an gane ku to da kowa da nashi aikin kaga yanzu kaga su abadila duka gurin ilimi suka fi suka fi ƙarfi to da haka bara bin azib shi kuma ya fi ƙarfi ɓangaren riwaya shi ma da haka da kaji an ce anil bara to galibi ibn azib ne sai dai in wata ƙarina ta nuna cewa ibn malik ne da haka a nan bara ibn yani azib ake wato ainihin nufi a nan gudun wanda bara bin azib alkuniya shi abu umara kamar alkuniya ta hamza kenan wanda ya rasu shekara ta saba'in da biyu wasu malaman suka ce ya kai har shekara ta tamanin da tara ma ya zauna a ƙasar kufa ya yi musharaka da saiduna ali cikin yakin jamal da safin ko sufin sannan da kuma yakin nahrawan yakin khawarij da aka yi yana ɗaya daga cikin marwaitan hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhu wa arda to cewar shi wa huwa ghairu kadhubi shi bara ba makaryaci bane ibnu mu'in sai ya ce wannan kalmar ba abdullahi ibn yazid al-khatmi ne ya faɗa akan bara ba abu ishaq as-sabi'i shine ya faɗe ta akan abdullahi ibn yazid har ibnu mu'in yake cewa domin tunda bara'u sahabi ne a ce huwa ghairu kadhubin shi baya buƙatar wannan tazkiyar tunda su udul ne dukkansu bi ta'adilillahi ta'ala lahu wa ta'adili rasulihi sallallahu alaihi wasallam ba'dahu lahu daka sahabi baya bukatan ka ce mishi fika ne ko sadukun ne ko kaza ne kuma cewa huwa ghairu saduk lazimin ghairu saduk kaga ya zama ghairu kadhub lazimin shi sadukun kenan an gane ku wannan yasa ibnu ma'in sai ya ce a'a wato wannan kalmar marwaicin hadisin daga abdullahi bin yazid shine abu ishaq as-sabi'i shine ya faɗa yana mai wathaka ko addala abdullahi bin yazid al-khatmi da cewa shi din ba makaryaci bane yayin da kuma wasu malaman kamar su Imam nawawi da su wato ainihin al-qadi iyad da ainihin ibnu battal suka tafi akan cewa wato Abdullahi bin Yazid al-Khatimi shi ya faɗi wannan kalmar akan Bara bin Azib wanda wannan shine abin da Al-Hafiz Ibn Hajar ya rinjaya cewa koda kuma abin da yayi inkari Ibn Ma'in yayi inkari akan cewa sahabi ne ba sai ce mishi wa huwa ghairu kadhubin ba to ai shi ma Abdullahi bin Yazid din wasu sun tafi kan sahabi ne amma sai dai mun ji Ibn Ma'in ba shi da ra'ayin haka an gane ko da kamar da ibn hajar ya yi musu alƙalanci cikin fatahul bari akan wannan qadiyar amma dai yarin jayar da cewa wa huwa ghairu kadhubin magana ce da ake wajjaha ta zuwa ga bara ibn azib shine abin da yafi karfi da kuma dilala ta wasu riwayoyi musamman cikin musnadil imami ahmad da sauransu kuma ba laifi ba ne annabi ma sallallahu alaihi wasallama da kanshi abdullahi bin mas'udin ba ya ce haddathana rasulullah صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق ما daga وهو الصادق المصدوق ai yabo ne an gane ko hakan na Abu Huraira ruwayoyi da yawa yakan ce haddathani Khalili Sadiq as-Sadiq al-Masduq ire-iren waɗannan da yawa cikin riwayoyi zaka yi suka ce ma'anar wa huwa ghairu kadhubin yani wa huwa ghairu kadhubin kama ta'lamu kamar da yanda kuka san shi sahabi ne baya ƙarya har yanzu dai yana nan a matsayin shi na sahabi ba wai wata taskiya ce wadda wani zai iya saba mai akanta ba an fahimci wannan ai to shine yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam idan yace sami Allahu liman hamidahu ma'ana in ya dago daga ruku'i lam yahni ahadun minna zaharahu kun gana akwai tajawuzi an tsallake in ya dago daga ruku'i yace sami Allahu liman hamidahu ya'ni wa hawa ila sujud in ya sunkuya ko ahwa ila sujud ya sunkuya zuwa ga sujada cikin mu babu mai tafiya sai ya isa an gane maganar ku in ya dago daga wato ainihin ruku'i kun ga ai sujada zai tafi to in ya dago daga ruku'in nan ya tafi sujada shine abin da za a kaddara to cikin mu ba wanda ke lankwasar da bayan shi akwai ruwaya da ta zo lam yahnu ba sahabbai ba sa sunkuyar da bayan su haka akan ce hanautu hanaitu lugha ce ma'anar shi wato sanna abu ya lankwasa ko ya ainihin sunkuya to cikin musa habbai ba wanda ke lankwasar da bayan shi har sai manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya tafi zuwa ga sujudi hatta yaqa rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukhari ya zo hatta yaqa annabi sallallahu alaihi wasallam sajidan thumma naqa'u sujudan ba'dahu wannan lafazi na muslim ne al-imam al-bukhari ya ruwaito shi da lafazin kunna nusalli khalfa an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa idza qala sami'a Allahu liman hamidahu lam yahni ahadun minna dhahrahu hatta yada'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam jabhatahu 'ala al-ard sannan muslim ya ainihin sake fitar da shi cewa haddathani al-bara' wa huwa ghayru kadhubin annahum kanu yusalluna khalfa rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa idha rafa'a ra'sahu min ar-ruku' lam ara ahadan yahni dhahrahu hatta yada'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam jabhatahu 'ala al-ard thumma yakhirru man wara'ahu sujada al-hafiz ibn hajar yake cewa wannan hadisi ibn al-jawzi ya yi hujja da shi akan cewa wato ainihin mamu ba zai shiga cikin wato wani rukuni ba har sai liman ya kammala wannan rukunin har sai liman ya kammala wannan rukunin ka kenan ma'ana sai ya dago sannan ka tafi an gane ko sai shi yasa sai ya ce wato uqiba an mai gyara bi annahu laysa fihi illa at-ta'akhur ba abin da yake za a fahimta cikin hadisin sai dai jinkiri tukunna hatta ya talabbasa al'imamu bin rukun ka jira har sai liman ya fara cikin wannan rukunin ba wai sai ya ƙare ba aka ce sai ya ƙare kenan ya tafi sujada ba ra ku tafi ba sai ya ɗago daga sujada ka gana an samu mukhalafar da aka hana mun ji a hadisin baya wala takhtalifu alaihi ko innama ju'ila al-imamu li yutamma bi babu itimami in ya kasance sai ya gama yi sannan kai a amana ka bari sai ya fara dan in ya tafi sujada bai riga ya shiga ba sujada yana goshin shi na taba ƙasa kai kuma sai ka tafi shine abin da ake so kaga wannan cikakkiyar mutaba'a kenan wadda za ta kore muqarana ko musabaka ba a san muqarana da liman ba a san musabakar shi a cikin rukunai na sallah ina fata an fahimci wannan bin rukun alladhi yantaqilu ilayhi yace bi haythu yashra'u al-ma'mum ba'da shuru'ihi ta inda bayan liman ya shiga ciki shi kuma liman mamu sai ya fara wa qabla al-faragh minhu kafin mamu a kafin liman ya gama da wannan rukunin da yake ciki yace yazo a hadisin Amr ibn Hurayth a wurin Muslim fa kana la yahni ahadun minna dhahrahu hatta yastatimma sajidan har sai ya cika cikin sujada shi sannan Abu Ya'la ya ruwaito daga hadisin Anas hatta ya tamakkana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min as-sujud kaga at-tamakkun ya fi fitowa shi yasa sai ibn hajar ya ce wa huwa awdahu yani fi intifa'il muqaranati wannan yafi fitowa fili gurin koruwar yi tare da liman ce wastudilla bihi ala tamanina an yi hujja da wannan hadisin akan wajibcin natsuwa a cikin sallah wa fihi nazar duk da akwai abin duba bai tamanina ba ta da asali ba ma'ana dai a ce an yi hujja da ita cikin wannan hadisin akwai ta cewa sai ce wa ala jawazin nazari ila al-imami littiba'ihi fi intiqalati malamai sun yi hujja da wannan hadisi akan cewa ya halatta a dinga kallon liman a wurin bin shi a sallah ba asali zaka kalli inda zaka sa goshinka ƙasa amma yakan ba laifi dan ka daga kai ka kalli wani hali limamin ka yake ciki ina fata an gane na akwai hadisi ma ai cikin musnad ko annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ana sallah wani daga cikin sahabbai ya ji shuru-shuru an tafi sujada ba dago ba ya ce sai na dago kai na ga wani jikan annabi ne ya hau kan shi sai na koma sai da yaron ya gama wasa ya sauka sannan annabi ya dago sannan mamu suka dago kaga dago kan da ya duba kenan inda uzuri kuka ji muryar liman ta dauke gaba daya ana iya dago kai a gani kar a zo ko ta Allah ce ta kasance ina fata an gane fatul bari juz'i na uku صفحة إشرين دبكوي حديث أبو هريرة شوى من زن الله صلى الله عليه وسلم ياتي إذا أمن الإمام إذن واتو لمن يي تأميني يتي آمين فأمنوا تو كما كي تأميني كما كتي آمين لمن يتي آمين كتي آمين فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة domin lallai duk wanda faɗin amin ɗin shi ya yi daidai da faɗin wato ainihin mala'iku gufira lahu ma taqaddama min zambe an gafarta mishi abin da ya gabata na zunuban shi zunuban shi za su iya zama ƙananan zunubai wanda shine galibin abin da wani aiki ke kankare shi malamai suka ce ƙa'ida duk laifin da duk wato aikin da ka ji an ce idan ka yi shi zai kankare ma wani zunubi to ana nufin ƙananan zunubai ne tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci ayyuka manya-manya yace suna kankara zunubai amma an an nisanci manyan laifuffuka kaga as-salawatul khamsu wal jumu'atu ila al jumu'a wa ramadan ila ramadan sai mukaffiratun lima bainahunna idajtunibatil kaba'ir a wata riwaya wal umra ila al umra kun ga waɗannan manya-manyan ayyuka ne na musulunci aka ce su da kansu ba su kankare manyan zunubai sai dai ƙananu ga wanda ya nisanci manya in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum daga sai ka nisanci kaba'ir sannan akan kare maka kananan laifuffukanka alladhina yajtanibuna kaba'ira al-ithmi wal fawahisha illa al-lamam sai ce inna rabbaka wasi'ul maghfira to haka dilala suna ishara zuwa ga adilla suna ishara zuwa ga cewa wato ana nufin ƙananan laifuffuka ne laisa bi ba'id in ya zamanto kuma har manyan ma Allah ya yafe ma huwa ala Allah bi aziz ina fata an gane wannan to daka wanda yace amin tare da cewar mala'iku za a gafarta mishi zunuban shi waɗanda suka gabata wannan hadisi malamai sun yi maganganu akan me ake nufi da wato idza ammana al-imamu fa aminu al-imamu al-baji a wanda yake babban malami ne a mazhaban malikiya mai littafin almuntaka sharhi na muwatta kamar da suyuti ya hakaito cikin at-tanwir din shi cewa albaji yana cewa wasu sun tafi akan cewa idza ammana al-imam ya'ni idza balagha mawdi'a at-ta'min idan yazo gurin da ake cewa amin min al-qira'a ma'ana in yace ghayril maghdubi alaihim waladdallin duk da a zahiri yana nuna sai liman ya ce amin sannan ka ce amin inda sharaɗi ne idza sharɗiyya ce idza ammana al-imamu fa amin kenan sai ya ce amin sannan ku ce amin so suka ce ana nufin in ya zo gurin cewa amin wa qila idza da'a wa suka ce in yayi addu'a tunda ghairil maghdubi alaihim waladdallin cikin jeran giyar addu'a ne na cikin Fatiha domin akan ce ma adda'i al-mu'ammin wa qad yusamma ad-da'i mu'amminan kama yusamma al-mu'adhdhinu da'iyan mai kiran sallah ma ana kiran shi da'i sai baji ya ce wal azharu indana anna ma'ana ammana al-imamu qala amin kama anna ma'ana fa aminu qulu amin wannan shine abin da yafi ba wai addu'a ake nufi ba sai ce illa an yu'dala an hadha adh-dhahiri bi dalil wannan zahirin ba sai dai in za a kauce daga gare shi da wani dalili ne don babu ba a ta'awili da ra'ayi dole sai da dalili ake tawilin nassi in wuje da in an samu dalili wato in an same shi ya zama kuma ya ce wajihi ne sa'ighi fil lugha shikenan cewar jumhuru ala anna al-qawl al-akhir ala al-qawl al-akhir jumhurun malamai sun tafi akan magana ta ainihin wato karshe cewa idan ya yi addu'a ku ce amin shi yasa za ku ga mazhaban malikiya da sauran mazahib galibi mamu shi aliman shi baya cewa amin to amma dai abin da ya fi ƙarfi shine shi maliman zai ce amin sau da ya tabbata a hadisin abu huraira nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa amin cewa kana ya muddu biha sauta yana ɗaga sautin shi ma da faɗin amin ɗin yakan ja sautin afu ya ja amin kan ja shi hadisi yana cikin addara kutuni in ban manta ba al'imamu ibn hajar ya kawo shi cikin bulugul maram ina fata an gane to tun da liman na cewa mamu na cewa to sai wasu malamai suka ce a zahiri sai liman ya ce amin saboda wannan hadisa sannan mamu su ce amin to amma kuma wasu dalilan sun nuna cewa wato ainihin a za a faɗa tare ne tunda a wani hadisin ya ce wa idza qala ghayril maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin illi man ya ce ghayril maghdubi alaihim waladdallin ku ce amin aga nan ma umarni ne ya nuna cewa za a ce amin bayan ya ce ghayril maghdubi alaihim waladdallin mubashara tunda yayi amfani da fa'un wadda take fa'idantar da fauriya ina fata an gane wannan Daka Shekul Albani da yana da ra'ayin zahirin wannan hadisin na cewa sai liman ya ce amin sannan mamu zai ce amin. Amma cikin tamamul minna ya ce da ya haɗa wa'innan hadisai da sauran hadisan da ya ambata babu lokacin da za mu ta kawo su sai ya gano da cewa idza qala ko kuma idza ammana al-imamu fa aminu ma'ana idza balaga mawdi'at ta'min. in ya zo gurin cewa amin shine bayan ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin yani al-imam wal ma'mumun jami'a al-imam wal ma'mumin dukkan su sai su ce amin gabaki daya za ku gama wasu ko mamun ba su cewa amin din wai ba su cewa amin wai ba a ba a daga murya da ita wannan ya saba ma sunna domin a sunna sahabbai in annabi ya ce ghairil maghdubi alaihim waladdallin aka ce dajjal masjidu bi ta'minihim masallacin duka yakan ɗime da cewa amin ɗinsu da kana gane masallacin da ake karatu ko da a cikin sallah aka ce ghailil maghdubi alaihim waladdallin kaji shiru to masallacin ba a karatu in ko ana karatun ba na sunna ba in ko ɗaliban ilimi ne zaka ji kowa ya ce amin kowa na fatan me amin ɗin shi ta dace da ta mala'iku don ya samu gafara ta zunubai to wasu malamai suka ce abinda ake nufi da man wafaqa ta'minahu ta'minal mala'ika a gurin wajihin muwafaqar shine akai sabani wasu malamai suka ce abinda ake nufi wato idan amin din mutum ta dace da ta mala'iku a cikin ikhlasi wanda su ma mu dan Allah suke sallah dan Allah suke mala'iku dan Allah suke sallah suke ibada to sai wasu daga cikin malamai suka ce idan ta'aminin shi ya zama ala sifati ta'aminil mala'ikati min al-ikhlasi wal khushu'i wa hudurin niyyati was salamati min al-ghaflati baya baya wani tunani na duniya da komai har liman yace ghairil maghdubi alaihim waladdallin yana mai tadabburin ma'anar yace amin tare da mala'iku to za a zai samu gafarar zunubai an gane wannan ai wasu kuma suka ce abinda ake nufi da amin ɗin mutum in ta dace da ta mala'iku ya ne an yakuna du'a'uhu lil mu'minina ya zamanto yana wa muminai addu'a ba kan shi kaɗai ba suka ce ka du'a'il mala'ika kamar yadda mala'iku suke wa muminai addu'a wa yastaghfiruna liman fil ardi ko to kamar yadda mala'iku suke wa mutane addu'a muminai shi ma sai ya zamanto amin ɗin shi ya faɗe ta bayan addu'ar da yawa muminai a cikin karatun fatiha to zai samu wato gafara ta zunuban shi wasu suka ce mala'iku waɗanda suke alhafaza almuta'aqibin masu kiyaye ayyukan bayi suna kiyaye su suna halartar sallah tare da mu'minai illiman yace amin su ma sukan ce amin sai ce to wanda yace amin irin yanda su ma suka ce amin suka halarci sallah ana kana cikin sallan ne kace amin ba wucewa ka zo yi ba to zai samu gafara ta zunubi akwai maganganu dai da malamai suka yi ta yi akan haka al-imam al-badi yace hadhihi ta'wilatun fiha ta'assuf akwai nau'i na kakala a ciki wala yuhtaju ilaihi ba a bukatar shi wala yadullu ala shay'in minha dalilun babu wani dalili akan haka sai yace wal aula hamlul hadithi ala zahiri abin da yafi dacewa a daura hadisin a zahirin shi kawai in kace amin tare da cewar mala'iku an gane wannan malam yamna min zalika mani'un in dai babu wani mani'i da ya hana sai cewa ma'anahu anna man qala amin inda qaulil mala'ikati amin ghufira lahu mutumin da yace amin lokacin da mala'iku ke cewa amin za a gafarta mai zanuban shi wa ila hadha dhahaba ad-dawidi yace wannan shine ra'ayin al-imamu dawudi wannan magana ta albaji kenan al-hafiz ibn hajar kusan shi ma ya goyi bayan wannan ainihin wato magana Suyuti ya yi magana mai tsawo cikin tanwirul hawalik juz'i na ɗaya safa ta tamanin da biyar akan wannan matsala. Na'am.
قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أما الناس فليوجد فإنما فإن من وراءه الكبير والصغير وذا الحاجة نعم daga abu huraira radiyallahu anhu ke cewa anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama qal lalle manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idza salla ahadukum lin-nasi falyukhaffif idan ɗayan ku zai wa mutane sallah to ya rangwanta kar ya tsawaita fa inna fihi mudda'ifa was-saqima wa dhal hajat ma a cikin su akwai mai rauni akwai mara lafiya akwai wanda yake da wata bukata idza salla hadukum li nafsihi falyutawwil ma sha in ko mutun zai yi sallah shi kadai nafila ce zai yi ko kuma bai samu jam'i ba ya tsawaita inda ya ga dama daga Abu Mas'ud al-Ansari Uqba ibn Amr kenan ko Uqba ibn Amr al'ansari al-khazraji wanda ya rasu wasu suka ce 41 suka ce da biyu wasu suka ce ya kai har shekara ta 60 farkon khilafa ta yazidu ke ya ce wani mutum ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ana cewa shi ne haram ibn malhan ko ibn milhan wanda yake khal kawun anas dan malik ne wasu suka ce hazm ibn abi ka'ab ne ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inni la ata'akharu an salati subhi so wallahi nakan yi fashin zuwa sallar asuba in yi jinkiri da gangan min ajli fulanin saboda wani wani limami ne alaramma suka samu wasu suka ce mu'azin yake tsawaita musu sallah dan mun akwai ruwan da suka nuna mu'azu yakan yi sallar isha'i tare da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya tafi unguwarsu shine liman kuma zai ba su sallar isha sai ya juye musu bakara kunga yana tsawaitawa a gane ko har a wani hadisin yana cikin masani sai wani yake yake baya zuwa sallah aka gaya wa mu'azu sai ce munafiki ne ya baya zuwa yayi sallah tare da mutane har aka zo da matsala gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisi yana cikin sunan ma ina gana abi dawud aka zo annabi ya ce mai ya aka yi ya ce gefe nake komawa na yi sallah ta ce ni abinda nake yi roƙon aljanna nake in nemi tsarin Allah daga wuta ce amma ana in la uhsinu dandana taka wa dandana ta mu'az ni ban iya gunguni da gungunin da mu'az yake da irin naka ni ban iya karatun ya kira gunguni tunda bai iya al insanu aduwwu ma jahila annabi ya ce ayi mu ma tsakanin neman aljanna da neman tsari daga wuta din ce baina hadaini ko baina hataini nudan dinu tsakanin su muke kai kawo ai duk ayar da zaka karanta duk surar da zaka aljanna kake nema neman tsari kake daga wuta nabi ya ce kakka kira shi munafiki ya ce wa mu'az ce amma ka dinga rangwantawa shine a wani hadisin ya ce kada su washamsu ya duhaha sun ishe ka an gane ai to saboda haka sai ya ce saboda wani yana tsawaita mana sallah abu mas'ud ya ce fama ra'aitun nabiya sallallahu alaihi wasallam ghadiba fi mau'izatin ban taba ganin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi fushi ran shi ya ɓaci cikin wani wa'azi qattu da dai a rayuwata ba ashadda mimma ghadiba yawma idhin irin tsananin fushin da naga yayi a wannan rana fa qala sai annabi ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane inna minkum munaffirina lallai cikin ku akwai masu koran mutane saboda tsananin su at-tanfir shine kora da hali a cikin ku akwai masu takura ma al'umma har su bar addinin nan fa ayyukum amman nas duk wanda zai ma mutane limanci a cikin ku falyujiz ya takaita fa inna min wara'ihi al-kabira domin a bayan shi akwai dattijo mai shekaru was-saghira sai dai abin da yazo a wannan riwaya ad-da'if ne ba as-saghir ba anan gurin akwai mai rauni wadal haja sannan akwai wanda yake mabukaci ne naka da'if ya kawo ku shine daidai na'am hadisin abu huraira cewa idan ɗayan ku zai mutane sallah ya rangwanta da wannan hadisin na abu mas'ud zamu ga kusan abu ɗaya yake suke magana akai abinda ko suke magana akan shi shine kar mutum ya kasance yana takura ma al'umma a cikin wato ainihin limanci na sallah sai dai hadisin abu huraira ya zo a muslim da lafazin iza salla ahadukum linnasi falyukhaffif fa inna fin nasi ad-da'ifa was-saqima wa dhal haja sannan ya ruwaito idza qama ahadukum linnasi falyukhaffif as-salata fa inna fihim al-kabira wa fihim ad-da'ifa wa idza qama wahdahu falyusalli salatahu ma sha'a ko falyutil salatahu ma sha'a ya zo a wata riwaya idza amma ahadukum an-nasa falyukhaffif fa inna fihi him as-saghira wal kabira wad da'ifa kenan lafazin saghir din can a wannan riwaya ce ta yazo wal marid sai ya kara da al marid madadin saqim da yazo a wacce riwaya ta bukhari fa idza salla wahdahu falyusalli kayfa sha'a in shi kadai ne yayi sallar shi yanda ya ga dama bukhari ya ruwaito shi da wani lafazin anna rajulan qala wani mutuni yace wallahi ya rasulullah kaga sai ya rantse litta akid inni la ata'akhkharu an salatil ghadati nakan yi jinkirin sallar asubahi min ajali fulani riwayar Abu Mas'ud kenan ko yace saboda wane mimma yutilu bina Abu Mas'ud yace fa ma ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maw'izatin ashaddu غضبا منه يومئذ ثم قال إن منكم منفرين فأيكم صلى فأيكم صلى بالناس فليوجز فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة ibnu babbalin rahmatullahi ta'ala alaihi yake cewa a cikin wannan hadisi akwai dalili akan cewa wato limaman da suke mu mutane sallar jam'i yalzamuhumut takhfif wajibin su su dinga rangwantawa mutane saboda umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ga haka kuma ya bayyana illar da ta saye yace a rangwanta din shine akwai mara lafiya akwai babban mutum akwai mabukaci wani bai da lafiya ba zai iya doguwar tsayuwa ba wani wato ainihin ya manyanta kila ko alwala ba zai iya rikewa ba akwai wanda ba su in shekaru suka yi yawa musamman lokacin diabetes din nan mutum ba iya rike ma alwala ba iya rike bawali an gane wannan ai to da haka yayi bayanai a cikin wato ainihin wannan magana sai yake cewa wa kad zakara Allahu al-a'zar allati min ajliha asqata farda qiyam al-layl an Allah ya ambaci uzurrukan da suka sa ya sauke ya janye wajibcin qiyamul layl da a farkon musulunci wajibi ne kan kowa wajibi ne kan kowa sai Allah ya ambaci dalilin da yasa aka aka sauke wannan wajibcin a fadin shi alima an sayakunu minkum marda وآخرين وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله daga kaga ka tafi jihadi ba za a farlanta ma kiyamul laili a can ba ka tafi kasuwancin ka ba za a farlanta baka da lafiya sai Allah ya ce to yanzu faqra'u ma tayassara min alquran an gane ko to zaka sai aka rangwanta aka sauke hukuncin saboda wannan dalili sai ce fa yanbaghi lil a'immati at-takhfif ma'a ikmalin ruku'i was sujud ya kamata mamu alimamai su dinga rangwantawa amma kuma su dinga cika ruku'i da sujudi kar ka ji waɗannan hadisai ka je ka koma sallar mu da hammata ne ko akwai yan mu da hamma akwai masallacin mu da hammata yayi fatiha mu da hammata Allahu akbar lagu fa bi ayyi ala rabbikuma tukazibun ya zama cali cali limami ya zama cali cali shi kanshi takhfifin fa yana da haddi to da yawa ana ce takfifi mutane ba su fahimta sai ka kalli sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana yutimmu wa yujiz yana cika sallah kuma ya takaita ta ai mun karanta hadisin wato ainihin hadisin Abu Qatada al-Ansari annabi sallallahu alaihi wasallam a sallar asuba kana yaqra'u bis 60 ila al-mi'a wa huwa qudwa ko ba haka ba yana araf ya wata rana ya karanta wato ainihin a sallar magriba ya karanta araf ya raba ta biyu cewa ya karanta suratul qur dukkan ta raka'a da sallar magriba amma sai dai ba ko da yaushe ake son tsawaitawan ba takhfif din shi yafi yawa ina ina fata an gane sai ce ala tara alaihi salam qala lil ladhi lam yutimma ruku'uhu lam yutimma ruku'ahu wala sujuda irji' fa salli fa innaka lam tusall ina nufin musi'u salata a wata riwaya yace mishi la tujzi'u salatu salatu rajuli hatta yuqima dhahrahu fi ruku'i was sujud sai yace wa man kana yukhaffifu salata min as-salaf wa mimman kana yukhaffifu salata min as-salaf ce daga cikin masu rangwanta sallah cikin magabata ya kawo Anas dan Malik ya kawo Sa'ad bin Abi Waqqas ya kawo Sayyidina Umar da sauransu bayani ne mai dan tsawo da ainihin wato ya ambata da su Ammar ibn Yasir da Az-Zubair ibn al-Awwam Az-Zubair ya kasance yana rangwanta sallah aka ce mai me yasa antum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi akhaffu an-nasi salatan kun fi kowa takaita sallah ku sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama sai yace wato ainihin inna nubadiru hadha al-waswas muna ƙoƙarin mu kubce ma wannan shaidanin ne da ke sa wasu wasi wani lokaci in tsawaita wata yawa sai mutum ya shiga tunani su wani ina bin su ba shi yaushe ya kamata in ritsa su duk kai ka ja mushi amma ya ce ihzifu ihzafu hadhihi salata qabla waswasati shaytan ku yi ku kare wannan sallah kafin waswasin shaidan ya rinjaye kanku abu huraira shi ma ya kasance wato ainihin يتم الركوع والسجود ويتجوز شما أكتي مشي هكذا كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم وأج وأوجز تأنب ما تافز ما كدن أكن أكن تاوى فما سيدي أوجز أوجز كرك أوكا كل قل هو الله كل إنا أعطيناك ba haka ake nufi ba galibi mu an ce takaitawa sai rawani bawan Allah ya ce sallah ce ya bada shafin da muka ambata ɗazu na ƙarshen suratu al-muzammil inna rabbaka ya alam zuwa karshen sura yana gama wani yace ka zo kana mana kiyamul layl kaga rabin bai ma kai rabin safa bai ida kaiwa rabi amma yayi laifi to mutane kuma ba a biye su ba a biye su amma kai dai kai kokarin bin sunna sannan ka toshe kunnanka ce ibrahimun nakhai shi ma yana cikin masu rangwanta sallah kuma yana cika ruku'i da sujudi abu mijilas daga cikin magabata tabi'ai ce kanu yutimmuna wa yujizuna wa yubadiruna alwaswasata duka wa'annan athar din ibnu abi shayba ya ambace su a cikin musannaf din shi kamar yadda ibnu battal ya faɗa a sharhin bukhari juz'i na uku safa ta 411 al-hafiz ibnu hajar ya hakaito daga al-imamu ahmad yana cewa idan masallaci ya kasance akan hanya ne babba ko wata hanya da mutane ke yawan binta kaga wannan za a iya hada masallatan bakin kasuwa da sauransu sai ce fattakhfifu a'jabu ilayya to na fi son a rangwanta irin waɗannan masallatai na yakubayi an gane ko sai ce amma in masallaci ya kasance wato a wani guri ne wanda yan'azilu ahluhu mutanen gurin sun keɓance cikin wannan masallacin kamar cikin tafis ɗinku misali cikin makarantar ku ta yara matasa yara masu hadda alkur'ani wa yurduna dhalika ko wa yardawna dhalika sun yadda da tsawaitawan sai ce fala ba'sa wa arju insha Allah ina fatan babu laifi cikin haka insha Allah in ji al-Imam Ahmad an gane sai ce wasu kuma daga cikin malamai suka ce alal imami an yukhaffifa bi kulli hali suka dauki zahiri kawai a kowane hali dole liman ya rangwanta sallah cewa rajjahahu ibnu abdul bar ibnu abdul bar ya rinjayar da wannan magana al'imamun nawawi shi ma ya yi wasu maganganu masu tsawo wannan magana ta alhafiz tana cikin juzi na hudu safa ta 207 imamun nawawi ya kawo maganganun malamai cewa wasu malaman suna ganin a rangwanta wani lokaci a tsawaita wani lokaci wasu na ganin a lokacin da hali ya bayar kamar misalin da muka yi da zancen imamu ahmad in guri ne wanda ya kasance ba za a takuru ba in an tsawaita to anan ana iya tsawaita sallah din amma in guri ne da kamar hanya ce ta jama'a masallacin bakin kasuwa ne wannan sai a rangwanta wasu kuma suka ce a'a ahyanan ya dinga tsawaitawa amma ba sosai ba shine sai al-imamu an-nawawi yake cewa wato ainihin a tsawait fal'italatu li bayani jawaziha tsawaitawar da annabi ya yi kamar a araf da ya karanta a sallan magriba wannan dan bayanin halaccin hakan nuna halacci ne kawai sai ce wata khfifu li annahu al-afdal amma kuma rangonta wanda ana yin shi saboda shi ya fi kenan shi aka fi so a yawaita yi sharhin muslim juz'i na biyu safa ta 201 to don haka mutum ya rangonta kar ya cutar da al'umma da tsawaitawar shi amma kuma ya kula da khushu'i da natsuwa a cikin sallar shi kar ya zama dan an ce a rangonta ka zama masallacin rumbu mutane su dinga ɗauro alwala tun daga gabas don su zo su samu sallah a masallacin ka ka san mutane akwai son cin banza inda za a yi shafshaf a watse inda ya ibada ne to suna son wani akwai a sallamu gawi ko to haka nan ne almuhim dai mutum ya kula da mura'at na wato ainihin qawaid na shari'a Allah ta'ala ya samu dace da mu bashi haka mu tashi sifatu salatin nabi